ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقاؤنا اليوم بقدرة الله ومشيعته سوف نتحدث عن أسباب دفع البلاء فالبلاء والابتلاء والفتنة والامتحان والاختبار خمسة ألفاظ مختلفة تشترك في الدلالة على معنى واحد وهو الاختبار وقال الكوفي رحمه الله تعالى البلاء هو التكليف في الأمر الشاق ويكون في الخير والشر معا كالمرض والصحة والغنى والفقر ولكنهم عادة ما يقولون في الخير أبليته بلاء أبليته إبلاء وفي الشر بلوته بلاء وقال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون إخوة الإيمان من فضل الله ورحمته تيسير عبادات وأسباب تدفع البلاء قبل وقوعه وبعد وقوعه وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وحكمته في خلقه وكونه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باستدفاع البلاء بالعبادات والطاعات كما في حديث الخسوف فسلى بالناس أي رسول الله صلى الله عليه وسلم سلى بالناس ثم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا الحديث متفق عليه قال ابن القيم عليه رحمة الله النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله والصدقة فإن هذه الأمور تدفع الأسباب البلاء فعلى العبد أن يحرص على العبادات والطاعات التي جاعت النصوص الشرعية بأنها تدفع البلاء بأنها تدفع البلاء وأولها وأولاها توحيد الله تعالى فهو أعظم دافئ للبلاء وأسرع مخلص للكروب وقد فزع يونس بن متى عليه السلام إلى الله بدعاء التوحيد وإفراد الله بالعبادة وتنزيهه سبحانه وتعالى واعترافه بالذنب فنجي بالغم وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من من الغم وكذلك ننجي المؤمنين قال ابن القيم عليه رحمة الله لا يلقي في الكرب العظام سوى الشرك ولا ينجي منها إلا التوحيد وقد علم المشركون أن التوحيد هو المنجي من المهالك ففرعون نطق بكلمة التوحيد عند غرقه لينجو ولكن بعد فوات الحين ومما يستدفع به البلاء التوكل على الله وحقيقته صدق الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه ومؤمن آل فرعون لما لجأ إلى الله وفوض جميع أموره إليه خفي شر قومه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب والصلاة عباد الله دافعة للكروب مزيلة للهموم كاشفة للغموم والله سبحانه وتعالى أمر بالاستعانة بها عند حلول المسائب فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وفي الخصوب قال صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة الحديث متفق عليه وفي رواية أخرى فصلوا حتى يفرج الله عنكم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أخرجه البخاري أي إذا أحزنه أمر أو أصابه بالهم لجأ إلى الله لجأ إلى الله بالصلاة سواء كانت فرضا أو نافلة لأن في الصلاة راحة وقرة عين الله ومما يستدفع ومما يستدفع به البلاء الصبر وعدم الجزع والهلع وهو واجب بأن يحبس نفسه بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسقط لأن الجزع من مراكب الشيطان التي يحمل بها الإنسان في بحار الخيالات والأوهام حتى يكبه في محيط الحيرة والأحزان أما المؤمن فإنه يركب مراكب الصبر ويخوض بها في بحار الردى والتسليم حتى يصل إلى محيط, الفز... إلى محيط الفرج وهناك سيجد بر الأمان ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لبني إسرائيل استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وأنشد, وأنشد بعض, بعض أهل العلم فقال لا تكثر الشك لا تكثر الشكوى إلى صديق وارجع إلى الخالق إلى المخلوق لا يخرج الغريق بالغريق ومما يستدفع به البلاء الاستغفار قال الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله أما العذاب المدفوء فهو يعم العذاب السماوي ويعم ما يكون من العباد وذلك أن الجميع قد سماه الله عذابا وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب الحديث أخرجه أبو داود وذكر الله أيها المؤمنون وتسبيحه مما يستدفع به البلاء فالذكر أنيس المكروبين قال جل شأنه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل به الكرب قال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم الحديث أخرجه البخاري قال ابن القيم عليه رحمة الله ما ذكر الله على سعب إلا هان ولا على عسير إلا تيسر ولا على مشقة إلا خفت ولا على شدة إلا زالت ولا على كربة إلا انفرجت أيها المسلمون والصدقة من أهم أسباب دفع البلاء قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المسلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار الحديث متفق عليه وقال ابن القيم للصدقة تأثير عجيب في دفء أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه عنواء من البلاء وقال أيضا رحمه الله تعالى في الصدقة فوائد وموا ومنافع لا يحصيها إلا الله فمنها أنها تقي مسارع السوء وتدفع البلاء حتى إنها لتدفع عن الظالم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى هدور متيو a wannan sati mai albarka za mu tattauna ne a cikin wannan khutba tamu game da wasu sababba ko dalilai ko wasu ibadu da Allah maɗaukakin sarki yakan tunkuɗe wa mutum bala'i ta dalilinsu lallai bala'i na ɗaya daga cikin abin da yake gishirin rayuwa babu rayuwar ɗan adam ɗin da ta zama babu bala'i ba rayuwar ɗan adam ɗin da ta zama babu jarraba to sai dai lallai duk ɗan adam idan jarraba ta same shi yakan shiga cikin damuwa yakan shiga cikin matsi da takura har sai Allah maɗaukakin sarki ya fitar da shi akwai abubuwan da insha Allah ta'ala idan mun rike su da kyau mun lura da su Allah maɗaukakin sarki zai khaffafa mana bala'yan nan sannan idan sun hau mu kuma Allah maɗaukakin sarki zai ɗauke mana su Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke mana yan uwana masu albarka lallai lafazin albala'u da alibtila da alfitna da alimtihan da alikhtibar malamai suka ce lafazai ne guda biyar wanda dukkaninsu suna tarayya a cikin ma'ana guda ɗaya shine jarraba ko gwaji idan aka jarraba mutum ko aka gwada shi to wannan shi ake kira albala ko alimtihan ko alikhtibar duk wannan ma'ana guda ɗaya ce imam al-kufi Allah ya masa rahama yake cewa abinda ake kira bala'i shine a ɗora maka wani abu mai wahala wanda za ka iya gama shi a cikin sauƙi ko ka gama shi a cikin wahala ya ce yakan iya kasancewa kuma a cikin abin alkhairi ne ko a cikin sharri ma'ana aka ce bala'i jarraba ce ta alkhairi shi ma bala'i ne jarraba ta sharri shi ma bala'i ne kowanne bala'i sunansa da hausa sai dai yace galibi a larabci idan suna so su nuna maka ɓangaren alkhairi suke nufi sukan ce ablaituhu ibla'an bana sai kasance masdarinsa shine ibla'an amma idan sharri ne sai su ce maka balautuhu bala'an ma'ana ibla'an bala'an dukkaninsu abu ɗaya suke nufi shine bala'i sai dai wani lokaci sukan rarraba shi idan alkhairi suke nufi suke masa kaza idan kuma sharri suke nufi su amfani da lafazin kaza Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'una ina ba mu labari game da banu Isra'ila Allah ya ce mun jarrabe su mun gwada su bil hasanati da kyawawan abubuwa lafiya wadata tattalin arziki da duk abin da suke bukata was sayyiati da munanan abubuwa bala'o'i kala-kala rashin abinci tsadar rayuwa da kaza Allah ya ce dan man jarraba su da irin waɗannan abubuwa duk bi mun yi musu ne saboda me la'allahum yarji'una dan su dawo su gane abin da suke ba daidai bane su tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ashe kaga kalma albala takan iya gasgata akan abin da yake mai kyau ko kuma akan abin da yake mara kyau sai dai dan adam galibi idan aka ce bala'i ya fi kawo zuciyarsa abin da ake nufi mara kyau idan aka bashi dukiya aka ce wani Allah ya dora maka bala'i zai ce a'a bai yadda ba idan aka bashi lafiya a ce wani Allah ya dora maka bala'i zai ce bai yadda ba idan aka bashi yawan ƴaƴa aka ce Allah ya dora maka bala'i zai ce bai yadda ba bayan shi ma bala'i ne kamar yadda wanda aka dora wa rashin lafiya bala'i ne matsi da kunci na rayuwa bala'i ne karyewar tattalin arziki bala'i ne duk wani abin da ka sani mara kyau shi ma sunansa bala'i wannan duk ɗaya ne ba bambanci yan uwana masu albarka daga cikin falalar Allah subhanahu wata'ala da rahamarsa ya yassare mana ya buɗa mana ƙofofin wasu ibada da wasu ɗa'o'i da za mu yi wa Allah maɗaukakin sarki wanda za su yi mana sababi na mu fita daga cikin bala'in da muke ciki ko kuma Allah ya tunkuɗe mana wani bala'in da ya ne samun mu ko kafin afkuwarsa ko bayan afkuwarsa duk ɗaya ne ko ya riga ya same mu ko kafin ya same mu wannan rahama ce ta Allah maɗaukakin sarki da ya yi ta ga bayinsa hikimarsa ce da ya yi ta ga halittinsa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya yi mana umarni da mu ɗauki mataki wajen yin abubuwan da za su tunkuɗe mana bala'ai da suke niyyar samun mu ko wanda suka riga suka same mu ta hanyar wasu ayyuka na ɗa'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisul khusu hadisin da aka yi kisfewar rana lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sa an yi kiran sallah as-salatu jami'a jama'a sun taru ya gabatar da sallah tare da su sai tashi ya musu hudu ba yayi ba Allah madaukakin sarki ya kamba mashi ya jinjina masa sannan sai ya ce lalle ku sani ya ku jama'a haƙiƙa rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki ba sa kispewa haskensu baya tafiya don wani ya mutu ko kuma don wani ya rayu don an haifi wani rana ba za ta kispe ba don wani ya mutu rana ba ta kispe ba lallai rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki da wani lokacin yakan tsoratar da bayansa da su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk lokacin da kuka ga haka fa idza ra'aytum zalik duk lokacin da kuka haka fada'ullaha ku dage da addu'a wa kabbiru ku yi ta kabarbari wa sallu ku yi sallah wa tasaddaqu ku yi sadaka babban malam ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama yake cewa a wannan hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni a da mutane su yi sallah su yi ambatan Allah su yi salatin annabi su yan tabayi duk wannan ya umarce su yi saboda me saboda tun kuɗe wani bala'in da yake niyyar samun su dan kisfewar rana kisfewar wata wannan bala'i ne kamar yadda Allah madaukakin sarki a kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tabbatar ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki da yake tsoratar da bayan Allah da su idan aka ga irin wannan saboda haka tunda bala'i ne masifa ne sai annabi ya kawo mana mafita me mafitar shine mai wasu daga cikin da'o'i ko ibada wanda ta dalilinsa Allah maɗaukakin sarki zai ɗauke mana wannan haka kuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsayaye sallah bai gama sallan da masirana ta kuma hayyacinta ta kuma yadda take kaga ashe akwai wasu nau'i na bala'ai da idan sun tankaro mu maka tunkare su da wasu nau'i na ibada daban Allah madaukakin sarki cikin izinin Allah Allah subhanahu wataala zai dauke mana su shi sa ƴan uwana masu albarka lalle kowanne bawa daga cikin bayin Allah ya kamata ya kwadaitu yayi kokari ya gano nau'in ibadodi da abubuwan da akan yi wa Allah madaukakin sarki bambaki da bagiya da su daga cikin nassosi na alkur'ani da hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda za su taimaka mana wajen fita daga bala'i idan mun shiga cikinsa ko kuma za su taimaka mana wajen tunkuɗe bala'i kafin ya kai zuwa gare mu lallai suna da dama amma za mu faɗi kaɗan daga cikinsu yan uwa mafi girma daga ciki wanda ya kuma fi su gaba ɗaya shine kaɗaita Allah maɗaukakin sarki tauhidullahi subhanahu wa ta'ala kadai ta Allah maɗaukakin sarki shine mafi girman abin da ke tunkuɗe wa mutane bala'i shine kuma mafi sauran abin da ke kubutar da mutane daga damuwa da bakin ciki lallai annabin Allah Yunus alaihi salam ibn Matta lokacin da ya shiga cikin damuwa da bala'i ya shiga cikin kunci babu wanda ya tana da shi babu wanda ya kawo shi a zuciyarsa sai Allah maɗaukakin sarki kalmar da ya amfani da ita jimlar da ya amfani da ita ita ce kalimatar tauhid la ilaha illallah kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya fitar da shi wa zannuni idh zahaba mughabiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin annabi Musa alaihi salam ya fito daga garinsa lokacin da mutanensa suka yi masa tawaye ba bisa umarnin Allah maɗaukakin sarki ba ba Allah ya umarce shi fito ba ya yi fushi ne sakamakon juyan masa da da'awa da suka yi yana ganin cewa lallai bala'i da azaba za ta kan musu sai ya fita ya shiga jirgin ruwa aka yi ƙuri'a aka jefa shi cikin ruwa kifi ya haɗe shi Allah maɗaukakin sarki ce fanada fi zulumati ya kira a cikin duhanni ga duhun dare ga duhun ruwa ga duhun cikin kifi amma yan uwa me yace la ilaha illa anta babu abin bautawa da cancanta da gaskiya ya ta Allah kalimati tauhid yayi tauhidi ya korewa Allah madaukakin sarki shirka ba abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah sannan yayi itirafi da zulubin sai ce inni kuntu minaz zalimina ni ina cikin azzalibai me Allah ya ce masa fastajabna lahu fakashafna ma bihi haka Allah madaukakin sarki ya faɗa Allah maɗaukakin sarki sai maka amsa masa sannan maka fitar da shi daga damuwa da baƙin ciki da yake ciki sannan sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina kamar haka ne zamu ci gaba da tsirar da mu'mine duk wanda ya shiga cikin bala'i ko musifa ko kunci na rayuwa ya kadaita Allah bai shirka ba bai hada Allah maɗaukakin sarki da wasu ba bai shiga duba duba ba bai je wajen boka ba bai tsibba ba bai tsafi ba ya ta Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce kamar haka zamu ci gaba da tseratar da duk wanda ya yadda Allah madaukakin sarki shi kadai ake mika al'amari zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya tseratar da Annabi Yunusa alaihi salatu wassalam babban malami Ibn al-Qayyim yake cewa babu abin da ke jefa mutane a cikin bakin ciki da talauci da kunci na rayuwa mafi girma yace kamar shirka ga Allah madaukakin sarki malam ibn al-qayyim ce babu abin da ke jefa mutane cikin bala'i kamar yi wa Allah madaukakin sarki shirka yace kuma babu abin da ke tseratar da mutane daga bala'in da suka shiga idan sun shiga kamar kadai ta Allah subhanahu wataala lalle yan uwa duk mutanen da suka hada akan wani abu na shirka ko jingina wa Allah madaukakin sarki kishiya lalle ya kusata Allah madaukakin sarki jarrabe su da bala'in da ba za su iya dauka ba ya kusata Allah madaukakin sarki ya jefa su cikin matsi da kunci na rayuwar da sai kowa ya ɗora hannu aka yayi ihu Allah maɗaukin sarki kiyaye shi sa malam ibn qayyim yake cewa kalli fir'auna ya fi kowa babu kafirin da aka taɓa yi yayi irin da'awar da fir'auna yi shi ya ce ana rabbukum al'ala ba ma wannan bai ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi Allah ma gaba ɗaya bai san wani ma abin bauta ba sai shi yayi shirka a rububiyya yayi shirka a uluhiyya shi kadai ya taɓa yin wannan amma shi kansa ya fahimci cewa idan bala'i ya bala'i idan musiba ta musifa tauhidi kaɗai ke fitar da mutum lokacin da ya zo mutuwa falamma adarka hulgarku qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu sai ga fir'auna yana kalmar shahada shi kansa ya fahimci cewa fita daga bala'i da musiba shine kadai ta Allah madaukakin sarki sai gashi zai kalmar shahada walakin me fatal awal lokaci ya riga ya kure masa Allah ya ce masa al'ana sai yanzu ba lokaci lokaci ya riga ya kure masa yan uwana masu albarka mashirikan makka wanda suke bautar gunki suke hada Allah da wani idan suka shiga cikin matsi da kunci da takura suka shiga cikin ruwa jirgin ruwa na tambal tambal da su zai kifar da su su mutu sun ga mutuwa karara babu abin da suke tunawa sai kadai ta Allah madaukakin sarki sai kadai ta Allah madaukakin sarki fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikuna idan suna cikin jirgin ruwa yana tambal tambal da su sai su kira Allah madaukakin sarki cikin ikilasi da kadaita su ba sa yin shirka a lokacin duk sai su manta da waɗancan gumakan nasu na gida da suke wa sujjada amma da Allah ya tseratar da su kuma sai su dawo su ci gaba da shirkar su babban abin dubawa shine su kan sun fahimta abin da ke tseratar da mutum daga bala'i shine mai tauhidi mashirikai sun fahimci wannan yan uwa mu ya kamata mu fi kowa fahimta wannan duk abubuwan da muke wanda muka tabbatar hada Allah madaukakin sarki da wani ne a cikin ibada lalle kowa ya zubar da makamansa mu dawo mu tunkari Allah madaukakin sarki shi shi kadai wallahi sai Allah ya tsamar da mu Allah ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da ke fitar da mutane daga bala'i shine dogaro ga Allah madaukakin sarki dogaro na gaskiya sidiqil i'timad gaskiyar jingina da Allah subhanahu wata'ala kai wa Allah maɗaukakin sarki yardar irin yardar da ƙaramin yaro yake wa babarsa irin yardar da ƙaramin yaro yake wa babba yanzu idan ƙaramin yaro yana kan wannan mimbarin da nake kai wanda idan ka ɗora shi anan ya faɗo zai iya jin ciwo amma idan kana ƙasa ka buɗa masa hannunka mai zai tahowa zai saboda ya yarda da kai ɗari bisa ɗari ba za ka yaudare shi ba in ma daga can sama ne da ya fi wannan in ka ce masa taho wallahi zai taho ne kawai saboda ya yarda da kai to irin wannan yardar ake so zuciyarka ta yi wa Allah maɗaukakin sarki duk al'amuranka ka miƙa su ga Allah subhanahu wata'ala ba tare da raba wuta ba sannan kai riko da sababi dan uwana mai albarka kai riko da sababi sai Allah maɗaukakin sarki ya ciyar da kai ya fitar da kai ya tsamar da kai da duk wani bala'i da ka shiga ciki kalli mu'minu ali fir'auna wancan mu'mini na mutanen fir'auna lokacin da ya ga za a kashe annabi Musa yace ataqatuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum yanzu ku kashe mutum dan kawai yace Allah shine ubangiji na ya zo muku kuma da hujjoji daga ubangijinku za ku kashe shi saboda wannan karshe me ya faru da suka yi niyyar kashe shi sai Allah madaukakin sarki ya ce fa waqahu Allah sayyiati ma makaru me yace wa ufawwidu amri ila Allah yace na miƙa al'amara na duka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya tattara amarinsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da ya ga bala'i ya ga masifa ya miƙa al'amarinsa sai Allah ya ce fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru sai Allah ya tsare shi ya kare shi daga mummunan makircin da suka kulla masa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab Allah maɗaukakin sarki ya kama fir'auna da shi da mutanensa da mummunar azaba dan uwana mai albarka matakar zaka dogara ga Allah maɗaukakin sarki dogaro na haƙiƙa ba na wasa ba lalle Allah madaukakin sarki zai fitar da kai ya tsamar da kai daga dukkanin bala'in da ka shiga dan uwana mai albarka lalle ka sani cewa sallah na ɗaya daga cikin dalilai da sabubba da suke kawar da mutum daga cikin bala'i ka yi sallah a kan lokacinta ka yi sallah tare da jama'a ka yi sallah tare da cika ruku'unta da sujjadarta da cika rukunanta da ƙa'idodin duk abin da yake da alaƙa da sallah ka yi sallah zuciyarka kana istihdarin Allah subhanahu wata'ala a cikin sallar taka ba kana mai tunanin duniya ba ka yi sallah yadda ya kamata don uwana mai albarka wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ake kama kafa da su wajen fita daga cikin duk bala'in da mutum yake ciki Allah subhanahu wata'ala ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ya ku dan imani ku nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki akan duk abin da yake damunku ka ƙaddara ko menene masifa ce bala'i ce wahala ne yunwa ne kunci ne na rayuwa ka nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki a kansa da abubuwa guda biyu bisabri da haƙuri wa salati da sallah ka yi sallah ka gani wannan sallar ta farilla ce ko ta nafila duk ta shiga cikinta Allah maɗaukakin sarki zai fitar da kai daga ciki shi isa lokacin da aka yi husufi kamar yadda muka gabatar a baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce duk lokacin da kuka ga rana ko wata sun kisfi hasken su ya tafi alamu ne na bala'i alamu ne na musifa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fa kowa sanin Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da hakan ta faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rikice ya je zai dauko riga ma ya dauko mayafi yace ya ubangiji ka ce ba za ka halakar da su ba ina cikin su ya ubangiji ina cikin su ya ubangiji ka ce ba za ka halakar da su ba in suna istighfar ya ubangiji suna istighfari annabi yana cewa Allah magiya saboda babu lafiya ba lafiya rana ta kisbe amma daga cikin abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi umarce mu shi ce fa idza ra'aytumuhuma idan kuka ga irin wannan fafza'u ila sala ku yi marmaza ku tafi ku je ku rinka sallah ma'ana sallah hanyar yayewa ce ta kunci da damuwa wallahi yan uwana masu albarka idan da zamu tunkari sallah da gaske da gaske mu yi mu rinka yin ta yadda Allah madaukakin sarki yake so a cikin jam'i da halatto da zuciyarmu mu kiyaye shar'anta da komai wallahi da mun ga abin mamaki da mun ga abin mamaki shi sa ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk lokacin da al'amari ya tsananta a gare shi ya shiga cikin wani hali za ga gaggawa yake je yi sallah كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة duk lokacin da al'amari ya tsanani wani abu ya dama annabi wani abu ya wa annabi kunci sallallahu alaihi wa sallam sallah yake zuwa ya shiga da ya shiga cikin sallah anan kwanciyar ransa da dadin ransa yake sai ya fita daga cikin kuncin da yake ciki yan uwana masu albarka mu rike sallah insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai fitar da mu daga kuncin da muke ciki yan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da ke da suke tunkuɗe bala'i shine akwai haƙuri lokacin da duk wani bala'i ya same ka daman shi haƙuri wannan wajibi ne tilas ne matukar akwai imani a tattare da mutum dole ne idan mutum wani abu wanda baya so ya same shi lalle ne haƙuri ya mai da lamarinsa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda na faɗa rayuwa Allah maɗaukakin sarki ya tsara ta dole sai ya jarrabe ka dole sai kaga abin da baka so duk abin da zaka gani yanzu na kunci da matsi an yi irin abin da ya fi naka a baya don uwana mai albarka ka je ka tambayi tarihi amur ramada amur ramada lokacin sai na umar a shekara ta goma sha takwas bayan hijira sai da aka yi wata tara a cikin bala'i da masifa hatta mutanen da suke ƙauyuka suke bayan gari duk kwararowa suka shiga suka shigo cikin garin madina saboda bala'i da masifa an kaɗa kai sai dai ka rinka ganin abu kamar hayaki kamar toka haka garin ya zama sai dan umar yasa aka balle baitul mali duka aka fito da abubuwan da ke ciki aka yi kamfin din mutane guri guri ana zuwa da kansa yake zuwa lokaci aje a dafa ba wai gida ake dauka akwai mutane ba abin ya fi karfin haka sai dai aje a girka katuwar tukunya a can a girka abinci a ba mutane su ci can ma a girka a ba mutane haka unguwa unguwa gari gari haka sai na umar dan khattab ya rinka yi idan aka dafa abincin nan da shi ake sa hannu a ci bai ware nasa ba wallahi a wannan lokaci an kawo masa gurasa da mai a wannan lokaci ce ana wannan yanayi ku kawo min gurasa da mai ni dan hassabi ce ba ku suna da Allah lami lafiya dan uwa mutane mutum yana tafiya zaga ya fadi ya mutu saboda bala'i saboda yunwa yan uwa mu abin mu ya kai haka abin mu bai kai haka ba amma wallahi yan uwa duk wannan bala'in da ake ciki baka ji a lokacin sahabbai da wanda suke tare da su suna suna kukan da muke yanzu ba babu raki ba kai karar Allah sun san wani bala'i ne da Allah ya kaddara shi sa duk abin da kake ciki ka sani an yi abin da ya fi shi ka ɗauki matakin da suka kamata in ba haka ba sai asara ta zama mana biyu ga yunwa ga matsi ga kuma kullum mana kai karar Allah maɗaukakin sarki mana zagin shugabannin da suke zalunta mu ka bar su su ɗauki laifin su cikakke da Allah ka daina rage musu duk lokacin da ka zage su wallahi sai Allah ya saka musu ina shami ina na shami mai tona magana akan mimbarin nan mai albarka duk lokacin da ka zagi wani shugaba ladan ka za ka dauka a bashi ina gaya maka wannan da zaluncin da ya maka za ka ji ko kuma da wannan ladan naka da za dauka a bashi ka bar shi bala'in da yake ciki na zaluntar ka ya dauka ya dauke shi cikakke dinda ba fata muke masa muna fata Allah ya sa ya tuba amma idan sun ki tuba suka cigaba da zaluntar mu to akwai ranar kindillanci amma ka daina taimaka musu ta dina taimaka musu shi sa wana masu albarka lokacin annab musa alaihi salam da bala'i ya bala'i fir'auna ya tunkari annab musa da banu isra'ila gadan-gadan halaka sai yake sanyi da suka kai kara wajen annab musa annab musa ce musu ya ista'inu mai billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah maɗaukakin sarki sannan ku yi haƙuri duk bala'i sai an yi haƙuri duk wani masifa da ka sani ka yi haƙuri ka jure ka yi ƙara ba za ta kai ka ko'ina ba raki ba zai kai ka ko'ina ba shi sa wani mawaƙi yake cewa la tukthir shakwa ila sadiqin kada ka yawaita kai ƙara wajen wani abokinka ko wanda kake gani naka ne babu abin da zai iya maka yace warji ila al khaliqi lal makhluqi ko ma wajen mahalicci ba wanda aka halitta ba da kai da shi mai bambancin ku yace la yukhrajul ghariqu bil gariq wai ba a fitar da dilmiyayye da wani dilmiyan dan uwansa mutane guda biyu sun fada ruwa kowa na kiran abu sai a ce ɗaya da Allah ya taimaka wa ɗaya wa zai taimaka wani babu to wanda kake kai ƙara da kai ba ufa talibu ne mai wal matlub ba ku da bambanci kai ƙara wajen wanda zai saurari ƙaran ka nan take kana faɗa Allah madaukakin sarki ya ji shikenan yan uwana masu albarka daga cikin abin da zai fitar da mu daga cikin bala'in da muke ciki a kauyen istighfari yan uwa mu koma ga Allah madaukakin sarki mu ta istighfari Allah subhanahu wataala ya ba wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamanin abubuwa guda biyu yace wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim babu yadda zai Allah madaukakin sarki ya azabtar da wannan al'umma taka azaba ta gaba daya matukar kana cikin su ya rasulullah wa ma kana Allahu mu'azzibahum kuma Allah madaukakin sarki ba mai yi musu azaba bane wa hum yastaghfiruna matuka suna istighfari babban malam ibn taymiya Allah ya masa rahama yake cewa wannan ayar ta kunshi tun kuɗe bala'i wa mutane idan suna istighfari ta hanyar ta hanyoyi guda biyu ko dai azaba wacce Allah madaukakin sarki zai sauko daga sama kamar yadda aka wa adawa da samudawa aka halaka wasu da iska wasu da tsawa wasu da ruwa to Allah madaukakin sarki ba zai mana irin wannan ba yace da kuma azabar ma da ta shafi ƴan uwanku mutane su yi muku ma'ana ko da mutane gaba ɗaya ba sa istighfari kai dauki abin ka kai ta yi idan mutane suna cikin kuka za ga wallahi kai dariya kake yi duk wannan bala'in da ake ciki akwai wanda shi ba ruwansa haka ne akwai wanda bai sani ba akwai wanda a cikin kwanci hankali yake baya cikin damuwa kuma kaka ɗauka wani mai kuɗi ne ba wani mai kuɗi ba ne Allah maɗaukakin sarki ya rufa masa asiri ya ba Allah shi sa Allah maɗaukakin sarki ya lamunce masa abin da zai ci mi ta istighfari hadisi ya tabbata ingantacce daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mana bushara wata bushara mai ban daɗi yace man lazima istighfara wanda duk ya lazimci istighfari yake tayinsa ba kakkautawa ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhrajan Allah zai sanya masa daga kowanne kunci da yake ciki Allah zai bashi mafita makharajan Allah zai bashi mafita wa min kulli hammin farjan Allah zai bashi yayewa daga kowace damuwa da ta yame shi sannan ce wa razaqahu min haythu la yahtasib Allah kuma zai azarta shi ta inda baya zato baya tsammani yanzu muna cikin kunci muna cikin bakin ciki muna cikin damuwa me zai hana mu lazimci istighfari ne kai istighfari kana zaune kai istighfari kana tafe kai istighfari kana kwance kai istighfari kana aiki ka rinka halatto da zuciyarka lokacin da kai istighfari lalle kana cikin damuwa Allah ya fitar da kai yan uwa istighfari babu abin da ke fitar da mutum daga cikin bala'i dan musiba kamar istighfari duk wani abin da ka sani in ka rasa shi lazumci istighfari kaga abin mamaki Allah ba mu ikon yan uwa na masu albarka lallai daga cikin abubuwan da suke fitar da mutane daga bala'i shine akwai yawan tasbihi da ambatan Allah lallai tasbihi da ambatan Allah wannan abokin ɗaya ba kewa ne na masu damuwa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya gawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi walaqad na'lamu lallai haƙiƙa mun san ya rasulullah annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun kirjinka yana kuntata game da abin da suke faɗa a kanka ba a kai maganganu su ce maka boka su ce maka dan sihiri su ce maka kaza mun san baka jin daɗi ya rasulullah Allah maɗaukakin sarki ce fasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi tare da gode ubangijinka wa kun minas sajidina ka kasance daga cikin masu masu da masu sallah kenan daga cikin abin da zai fitar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga cikin damuwar da yake ciki na abin da suke gaya masa shine yawan ambaton Allah dan uwa koma ga Allah madaukakin sarki ambaci Allah zaka ga abin mamaki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yana cikin kunci yana cikin damuwa yakan ce la ilaha illallahu al-azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arshil karim annabi yana karanta wannan addu'ar eh du'aul karbi kenan addu'ar fita daga kunci da matsi ɗaya daga cikin malamai yake cewa wallahi shi ya gwada wannan addu'ar ta bashi mamaki ya ce ya shiga kuncin da duk wani abin da zai yayi amma bai ga mafita ba abin ya shafe shi amma ya rasa yadda zai yace karshe ya karanta wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya fara karanta wannan addu'a cikin kankanin lokaci Allah ya fitar da shi me zai hana kai maka gwada kaga abin mamaki yan uwana masu albarka abu na karshe shine yawan sadaka sadaka na daga cikin mafi girman abin da ke fitar da mutum daga cikin kunci da damuwa idan ya shiga cikinta shi sa lokacin da aka yi sallah karaba ko babba da annabi ya hudu ba ya gangara sahun mata ya musu wa'azi nasu na musamman ya ce ya ma'asharan nisa ya ku taron mata ya tasaddaka na ku yi sadaka ku ba da sadaka annabi sai ga musu dalili ya ce saboda na ga mafi yawancin ku yan wuta ne mafi yawancin mazowa wuta mata ne wata mata ta ce ya rasulullahi saboda me annabi ce saboda kuna yawan kai kuka kuna kuma yawan kafircewa miji kuna yawan butulcewa miji mallin shaɗi annabi ce su sadaka ma'ana sadaka maganin bala'i kamar yadda bahaushe yake faɗa sadaka maganin shiga wuta sadaka maganin fita daga cikin kuncin rayuwa shi sa mataye suka rinka suro dan kunnen su na gwal da awarwaran su na gwal da kaza din su bilal ya bude mayafin suna jefawa a ciki suna ta sadaka kowace ba ta so ta shiga wuta to mu ma ke so ya ci gaba da wama a cikin bala'in nan babu kai sadaka gwargwadon abin da Allah ya hore maka ka fitar ka bayar kada ka rena abin da kake da shi yi da kyakkyawan niyya halin da kake ciki da kai da sauran yan uwanka musulmi Allah ya fitar da ku yan uwana masu albarka wani zai ce me yasa kullun idan irin wannan abu ya faru malamai sai dai su ta bayani akan talakawa akan ai haƙuri sabo ne yake jawa kaza da kaza ne me yasa ba a yi akan shugabanni yan uwa wai malamai suka ce kulli majal maqal duk wani gurbi akwai abin da ya kamata a yi magana a wajensa mu da ku muka fi kusanci kuma ku za mu gayawa abin da yake ya shafe mu na kai tsaye da mu da kuma haɗu mai amfani da shi Allah ya amfanar da mu amma irin wannan ɓaɓatin da mutum zai yi akan mimbari ya caccaki shugabanni abin ma yana kaiwa zuwa gare su ne amma ya kai ɗauka za su idan da duk ƙasar nan za a tattara akan mimbari a ta magana akan abin da ya shafi shugabanni suna tsawwala wa mutane suna kawo tsadar rayuwa ko da sun ji in suka kunnan uwar shagu da shi babu abin da za a yi amma akwai wanda ya kamata su tunkari shugabannin su gaya masu kai tsaye yadda mu muna da iko mu gaya muku kai tsaye kuma Allah madaukakin sarki ya amfanar da ku da abin da muka faɗa su ma akwai wanda yake da iko ya gaya musu akwai wanda suke da barkin da idan sun taka musu dole su ji yanzu wannan halin da ake ciki majalisar tarayya ta wakilai da senate ba za su iya gayyata shugaban kasa ba amsa shi ne za su iya ba za su tambaye shi me halin me yasa dala take da wannan mugun kadar ba me yasa dala ake siyan ta naira naira ɗayan america dala ɗaya naira dubu ɗaya da ɗari biyar a garin nan me yasa ba ba za su iya wannan tambayar ba yanzu duk malaman garin nan idan za su tare su yi hudu ba abinda majalisa za su yi na minti talatin wallahi ya fi wannan tasiri su suke da sitiyarin da za su juya shugaban kasa da shi in za su iya kai suna da daman ma da za su yi impeachin ɗinsa idan sun gana masu tsige shi daga kujerar ko ba su da dama kowa ya sani ina gwamnonin jihohinmu ina gwamnoninmu idan wani abu ya faru za ku ga lokacin da gwamnatin baya ta yi niyyar ɗaukan haƙƙin ƙananan hukumomi ta mai masu da shi gwamnoni duk sun haɗa kai sun cire shugaban ƙasa ba su yadda ba sun samu nasara ko ba su samu nasara ba sun samu nasara da wancan da wanda wanne fa damun talakawa idan suka je suka samu shugaban ƙasa gaba ɗaya suka ce halin da ake ciki ba talakawan su suna cikin bala'i za a fara mutuwa ba su yadda ba wallahi abin da za su yi na rana ɗaya ya fi abin da malamai za su yi na wata guda wannan haƙƙinsu ne dama su ci yanzu kuna ji a cikin 'yan kwanakin nan aka ce wai gwamnonin apc sun fitar da yana miliyan 200 sun ba su fa'i naira miliyan 200 sun ba su fa'il yan bal sun je sun yi bal an ba su 200 mu kuma ga mana mana kwana ba mu ci abinci ba talaka yana kwana bai ci abinci ba mutane suna cin ganye wallahi akwai wanda ganye suke ci yan uwa ganye ana cin ganye a matsayin abinci ganye fa a dafa ganye a sa ganye a wuta a dafa shi a ɗauko a ci a lokacin da ake ɗaukar yan bal yanzu kai bal amfanin mai ya ce maka idan an ciwo ne shinkof an kawo shi an kawo shi a ka gaya mu amfanin da zai maka siga zai sako shinkafa ya ta sako gwamnonin APC ga abin da ya kamata ku yi talakawan ku suna cikin bala'i za su mutu to ƴan uwa irin wannan maganganun su ya kamata manya su je sannan daga cikin malaman ma akwai wanda za su iya akwai manya manya da in sun ga dama ganin shugaban kasa lokaci guda su iya ganin sa to irin wannan su ma ya kamata su yi team su nemi ganin shugaban kasa su yi gaya masa ba mola ta kai su ba ba kuma zuwa suka yi su masa bambadanci ba a'a su gaya masa da yare na girmamawa da mutuntawa a matsayinsa na shugaba amma lallai su gaya masa abin da halin da al'umma su suke ciki abin da ya kamata kenan kowa sai ya aikin sa mu tsakanin mu da ku domin kada talaka ya je yana cikin bala'i kuma ya ta zagin shugabanni ya je ya je halaka yana cikin bala'i ya je ya shiga cikin halin da ba shi kenan ba to sai mu ce wannan bai dace ba sai a daina manyan mu kuma waɗanda suke mun zaɓe su su je su mana aikin da yake namu ne sai zai samu shugaban su ce dala ta yi tsada fetur ya yi tsada a buɗe mana bododi a ci gaba da zirga-zirga tsakanin bododin shi kenan cikin wata ɗaya idan an so wallahi kuma zai sauko yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa mana wannan halin da ake ciki wannan bala'i da kunci da matsi da ake ciki Allah maɗaukakin sarki ya fitar da mu Allah maɗaukakin sarki mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba mun koma zuwa gare ka ya ubangiji ka sauƙaƙa mana rayuwar da muke ciki ya ubangiji duk wanda yake da hannu a cikin wannan bala'i da musiba da ganganci Allah idan mai shirya ne Allah ka shirye shi idan ba mai shirya bane Allah kai mana maganin sa da abin da ya fi dacewa da shi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر